إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين فشاء الله سبحانه وتعالى يا قدر هالورم وأمركز أهل السنة والجماعة wanda ke angwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 27 ga wata na Muharram hijira shekara 439 wanda ya dace da 18 ga wata na goma shekara 2017 yau insha Allah za mu yi darasi na 17 a cikin littayi alwajiz fi aqidatu salaf salih darasi na 17 insha Allah muna cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa imani da ranar lahira wanda bayani ya gabata ranar lahira ba mu iya kayyade ma rana kaza za ta wakana to duk da babu kayyade rana kai tsaye wadda za a ayyana ta tashin kiyama to amma sai dai alamu wanda aka sanya mana muka gansu lokaci ya kusa kuma ce wani alamun akwai kanana wanda kenan za su fara zauwa da farko kuma da manya-manyan wanda sun zo sai kusan ƙarshe ya zo kuran to mun yi bayani akan wasu daga cikin ƙananan na alamomin tashin kiyama muna cikin bayani ne lokaci yayi a sati da ya gabata mun yi karanta wa taqarubu zaman wa qillatul barakat fil awqat magana ta kusantar zamani nan wasu na bayanin ana nihi ne na lokaci zai matse nan da nan shekara duk da nasi akwai cewa shekara kaman wata wata kaman kwana haka kaman sati haka za a rika al'amura wasu na ga irin abin da ya bayyana na ababe na da Allah subhanahu wata'ala ya ba dan adam wanda da an ka ɗauka akwai tahiya ko sako da zaka kai wani wuri da sai ka ce misali in zaka yi wata guda wani abu ma zai shekara kayan aje a kai sakon yanzu a cikin kasa da minti guda wannan sakon sai ji yanzu a kasa da minti guda abinda za a shekaru da kayan aje wajen isa da sakon a yanzu Allah ya bada da wannan ni'ima ta zai iya sadar da wannan sakon da da ya ci lokaci mai yawa cikin rayuwar shi za la kayyade abin a lokaci kadan zai isa da sako wuri mai nisa in ka ce bangaren da wani bangaren menene za a yi zama daga nan misali za ka iya magana in wa'azi ne daga wuri guda za ka iya gama duniya gaba daya in abin kwarai ne ko na banza ne daga wuri daya za ka iya duk duniya kowa kama kenan wannan iya daga cikin na gaja da lokaci a da lokaci da ɗauka mai yawan gaske kuma kayan wancan da ya tabbata lokacin zawar annabi isa alaihi salam magana zawar dajjal za a mai da shekara kaman wata-wata kaman sati za a yi wani abu wanda za a yi karanta lokacin na hakika zai koma gajere duk da ana ga tsawo ne zai sabanin da yake da yau da kullum ya ce da karancin albarka ta lokaci a zamanin baya kenan ta kenan da zamu tashi sabon karatunmu wa intifaqul ahilla intifaqul ahilla iya daga cikin mushkila da yau al'umma da dama suke cikinta na maganar ya ce kumburar wata girman wata me yake ni girman wata ruwaya cikin wannan sayi na jami'in sarir ruwaya ta haka cikin ashaɗin sa'a da wadda aka yi wannan da yake ga alamun tashin kiyama dai ruwaya ta inganta ta tabbata kan cewa haka tun sila sayi na albani ya tabbatar da ingancin ruwayar cewa manika tarabin sa'a intifafin ahilla wa an yura hilal لليلى فيقال هو ابن ليلتين abin da muke ciki a yau ne ya ce menene da aka kawo alama ta intifakul ahilla kumburar wata ya ce zamani zai za a ga wata yau ta ce ka wannan wata dan kwanci wata kuma ranar tsaya amma shi wannan wata yakon biyu kada ma yakon uku ma tsayawa an ka tambaye wani jiya akwai wanda ya gan shi ya ce maka a akwai garin za gan shi a wani kata mutane kuma wannan ba ba tsaya wuce ba wa ga maka shi mushkila mutum za a tsaya kan wannan mas'ala a wa wata hukunci wani ya ki dokan azumi ma kun dalilin ko ya ture wani abu da wani hukunci na shari'a dalilin wata kato ne wannan ba ba hujja shar'ance ba hujja da katan wata ana hujja da ganin wata an ga wata shikenan ba a gani ba ba ka ce ba wani watan kaya wani kamar hukunci gudun sai a kwana biyu ce kai ga gan shi kuma ya ce alamun tashin kiyama haka annabi ce zai wata zai girma za ku ga wata yau ya tsaya amma ku ce wani watan kwanan shi biyu tsayawa ba haka ke yanzu ba wani masu ce ma ya kawo ku tsaya wani wata kawo kun zai wace ya mai kuce ya kuma shi kenan ya shi wuce ba ga mutane kurin ka yi aiki da abin da ka gani kuna an gani shi ke na an gani ba a gani ba gani amma maganar katon wata karan wata shari'a ba ta aiki da wannan kuma nan iya daga cikin kenan alamun tashin kiyama za Allah ce girman wata girman ci alhila da ce intifahul ahilla girman jinjirin wata sabon tsayawa za ku ga wata an yurar hilal da laila za ga wata yau fa yi kwallo halar ibn da taunan dan kwana biyu ne Allah shaidu ya ce wa hudusun fitan ka ƙida'in lailin musulun da haruwar fitintunu za su rinka zawa fitina iri-iri wata ruwaya da imam muslim ya ruto haka imam turmuzi mazana iya cewa badiru bil amali fitanan kaga ta ilal muslim yusbihu rajulun fiya mu'minan yusbihu rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ad min ad-dunya yace ku yi gawo gawal ku yi aiki na kwarai kayan wasu fitintunu za su zo a ƙarshen zamani rayuwa za su zo fitintunu ne ya ce kamar wani yankin dare mai duhu mushkila fitina na ce fitina abin za ka sa gane ka sai ƙari abin ka shiga rudu mai hankali mai kasa gane hasamun ya ƙi ne abin wani ina gaskiya take ya kasa gane hakikan al'amari yawa a kashe a halaka da ya bata a da addini za a yi komai zai wakana ya ce za a waye gari mutum zai waye gari iya mai imani da imani wa gari amma marace na yi ya wuni iya kahuri amma gari allah mummuni da shi mummuni ne na ce surutun mummuni ce zai wa gari mummuni amma wani musu kafir marasar fitar sun yawa zuwa marace na yi iya wuni cikin kahure ya ce wasu biyu mummunan wani musu mummunan wani zai wuni iya mai imani magarin allah na wayewa kuma wasu biyu kafirin ya waye gari yana kahuri fitina kurin Allah kare mu ya ce bi udunahu bi ardi min ad-dunya ba fitina ya ce zai sai da addinin shi da wani dan ahwanin duniya iya kallon gaskiya iya kallon sau da abin duniya zai samu iya kallo sai halaka kuma addini ne riban zai mai babu igara da abin da ake zama halaka mutum kudi ne kudi za a turo mai yawan gaske mun kai malamin nema da ne bakinka ana kana za ka matsala sai a tura maka a ce mana sharuwa a suka tsaki ba suka rabe ce a sharuwa a suka tsaki ba kenan haka hanyoyi ne na duniya kenan za a bujuro mutum ta wani malamin cikin malamin wannan masara masu irin shi da addini wasu a kira wasu ana wani taro na kan mas'ala ta kace mata an tulo gobe ka tulo gobe ne dai ita za ku tsaya shi da an ana ana hira da yawa me kuke so so kuke a halitta ko a haramta eh me kuke so kuke ni kuna wasa da abu da yawa duka iya duka sun duka iya kuke da kawo me kuke so ayi so kuke a halitta a halitta ta ko so kuke a haramta kuna ga mishi dole da ga mishi ya sanin zai shi akwai sanar ma akwai sanar ma akwai zama wa nama akwai zama daga malami duk awonjin da aka yi a ciki ko shaɗin ya kawo awonjin kaga ya gama da ciki shaɗin ya kata ya kaga wani a ciki wani ba zama ne kuɗi ne kuna saboda kuɗi zai sai da addinin shi wannan abu da hili an wani kwasan in kuɗi gito za ga mutum baka tsamani da ƙida ma a ƙida kawai amma kun ga akan guli da kunshi kawai ga zama kai wasa kai mai barka Allah shi da mu wanda iya cikin igra'at kenan dai wannan hadari a dauke muna kashe kenan za a waye gari mutum zai sayar da addinin shi da duniya wace ta ta alimin da dan abin duniya ko na banza zai kare barka yace wa qut tanakur bainan nas da samun rishin kulawa da juna rishin sanin juna ba ruwan kowa da kowa kurin kula da ba ruwan kowa da kowa zaman to kurin shi ne talaka nan kamar daga cikin sata ma'ana rishin ko a kowa ba kowa da kowa kurin ko haka ce ki ba ruwa na kai ba ruwa na kai kowa yana ce bala a layin na kace yanzu ba da kice wai wai ba ruwan makwabcin kama ba da ta masa sunan shi ba wai wannan wuri ci gaba ce a wasu wurare ba ruwan kowa da kowa wa tahawun bi sunan allati raqaba fiha al-islam da rena sunnoni wanda musulunci ya kwadaitar da ayyusu musulunci ya kwaɗe ta yi wani aiki na mai yaga daman harkon abokan ce bata wani abu wai farilla ne wajibi ne ko mustahabi dama kasa tambaya an ce wani harkon al'amari sahabbai tabi'ai ma a zamaninsu wani abu da muke a yau bai shahara ba babu shi ma na a zo a yi littayi wannan farilla ne wannan ja'izi ne wannan mustahabi ne wannan rukunan ba su sun san shi ba zamanin sahabi babu wani abu kurmin suke nema Allah ya ce aika za kurin zasi manzo Allah ya ce aika za kurin zasi manzo Allah ya ce a bar kaza kurin bari za a yi a wannan barin makatanzihi ne ko kuwa lilkaraha ne ko litahrim ne don daga ba mai zo daga ba zo bayan su zo su kurin umarni ya zo a yi su a bari a bari haka su suka sani haka ta tarbiyyar sabbi duna abin daga baya ne ilimi ya zamana to wannan su kuma su kuma gabata mun wata muke wuce me aka kana zai a waye gari misali wani aiki a cikin ibada sun ce misali kaza farilla ko mustahabbi suna ne misali iyayewa mutum ya sallah ya bar wani aiki da cikin aikin sallah a yi baka labari na aiki na bar kaza to anan shi ne amfanin sannan mustahabi kaza kenan mustahabi ne ba shi bane ba kenan ba wa ganin bacin sallah ba ta barawo kabili kuma shi kenan ka sallah gane kurin bai ba sallah a gane ƙarfin aikin mai batawa mai ma'ana wanda zai kuma gyara amma mu a yau wannan abu shi aka ɗauka kuma mutum neman kubce ma abu wani aiki ya tambaya ya ce kaza na biya ta yi farilla ne goma mustahabi na ta mustahabi zai kenan ya ga dama kenan daga na ake samun hanyar bin abu da ce ɗaya daga cikin alamu da takaice na rena sunnoni wanda musulunci ya yi kwaɗantarwa ya ga aka ba aka da su ba don iya cikin alamu na ƙarshen zamani wata shabbu shiyuk bi shabab da latijawa su rinka neman kama da yara na ce mai ma'anar tashabbuh bi shabab daga ciki akwai lattijo ya rika rina gashi gashi ya yi hori hurhura ka kai kai ba ka san hori ka ce ka tsuha ta na nan hannun gaban rashin san tsuha ta hanyar canza kala alhali annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi abu ne tabbatacce yayi misali cikin sai musulun lokacin da aka bude makka an zo da abu kuhafa ba musamman afan ka ba ma abubakar abu kuhafa an zo da shi gashi fadi fat wurwura ta gama shi gaba daya annabi ce gairuwa bishai mace wajen nubu sawata ku canza wani hurhura da wani abu na abin rini da kai ta kaza amma ya ce wajen nubu sawat ku nisanci baki a rinin za a yi dutso ne ku nisanci baki kurin kenan kasa baki ka kenan na magana yaro cikin sunan abi dawud sai ya babe na khitab bi sawad baban yin rini ko lalle da abu baki na gashi da baki ya karuwa cewa na sarasa iya cewa cikin alamun tashin kiyama ya kuna kawun ya khadabuna fi akhirin zaman za samu su mutane a ƙarshen zamani suna rini bisawat suna rini kan suna rini da baki ita ka hawasul hamam kaman kirjin tattabara nau'in tattabara nau'in tattabara wadda take da bakin ka ba ce la yurihun ra'ihat aljanna yace wannan mutanen ba sa samun koda kamshin aljanna haka kuma ruwa ta inganta kan haka haka yana abu ne mai hatsarin gaske rinna gashi da baki wannan magana naga ibnu jawzi Allah ya kawo ta mushi irin imam an-nawawi kware yayi raddi kan mas'ala ta ibnu jawzi ya kawo akwai ruwaya ta imam ta imam zuhuri imamu zuhuri na ga imamu zahabi imamu zahabi cikin malamai da magabata na ga cikinsu ne cewa yake cewa su ya ce in yi zamanto kenan hata da ƙarhinta ma'ana maganar muna sa ma'ana muna sa baki ɗan kan ne kenan ya wari mutum da ƙarhin shi in kuma an tsoho ne ya sa ya bar baki ta wannan magana ta wannan ra'ayi ne nashi wanda bai samu nassin da ya haramta ba imamun nawu ya kawo magana na cewa kuskuren cewa wai tsoho in tsoho ne aka hana shi baki in yaro ne zai da baki ta wannan magana zahirin magana haramu ne tunda kawai magana tare mu ta karara ne ta a kurin haramu ne karara haka albani rahimahullah ya yi masa bayani kwarai kan wannan magana ta rashin hujjar magana ta cewa wai in tsoho ne shi ne aka hana in yaro ne na ayi donan hira ce bayani ne na shekara nan salasalama ya yi hani wa jannibu sawad kuma ga irin wannan shi ne malami cikin wannan wanda ya wani ta na shatta sa'a da yake siffan tafsirin wannan ka hawa sallah hamaman nan kamar mai kirjin tattabara baki ya ce ya kai duka abin da kiga alama in yi kai ba siffar ta ita wannan tattabara mai bakin gaba mai bakin ana ta mai ta ba a nan a ce bulunku ta ko a nan kama abin da yake za ga kayan cikin ta yake a gaban ta nan gaban iya baki nata ya ce iya ga irin mutane na wannan zamani da ke siffanta abin wanda zai dace da irin wannan nau'in na bakin da aka wadi ya ce masu aske gehin gashi na gemu su bar gashi a haɓa haka ta wani zamanin akwai irin wani al'ada ta wasu mutane za su aske gashin gemu su bar gashin haɓa a da gina take a yi maiyawa daga wasu wurare gasar mutane su ɗoka suka ce gemu nan sukun labar ana ana kiran nan sha'arun zaƙan sha'arun zaƙan sunan shi ba ba ka ila ce lihiya gashi tun daga nan zawa nan shi ake da lihiya gemu a larabci a shara'anci aka ce lihiya ba gemun nan ba nan sharar tsakanin sunan shi an gaba shi kadai gashi mai tawowa tun daga nan yanzu aka kira lihiya asalin ma wannan ai kashi kashin nan ne ake lihiya ke ma wannan kashin na barori gina kashin nan kiran ba kan ba ka aske nan gabar nan ba gemun gabari ba ka bar lihiya ba wanda zai aske nan gaba daya ya bar nan wannan wani kwalliya ce daban kai ganka ba gemun wani ba ba gemun wani wani shara'a kurin a bar shi gaba daya tun da ganin hannun gemu wannan abu ne sananne asalin harko haka aka saba sai a gyara hama ana kawo su malamai ma irin gemun malam wani ya aka wannan da ne alhamdulillah daga baya da an gyara da insha Allah sai muna maganar cikin alamun tashin kiyama kama da neman zama shi suka neman zaman ta yara ta hanyar kenan rina gashi kun ai hakuri a bar shi kun amma rina aka yi kana iya rinawa da lalle da da za'afran abu wanda yake jani ana rina lalle da shi ana ka rina gashi hurhura da shi ja amma ba baki ba ashe annabi ce kun ta ga rubi bishai kurin ce a canza shi da wani abu da kai da kaza da kaza ne amma ya ce wa jannibu sawat kenan nau'in baki ne ya hana kuma nan magana tana zawa to ina maganar mata an ce han mata gashin tawa harwari ya hakuri bai Allah shi mai gidan ya san ba ya san ba baki bane yi ko inda ya na gidan da ko an sai ya san sai ya wuri shi kuma ba an ka aje da kuma Allah ta kibu da kanki auje shi kuma mai gidan ya san sai hori ne ko an sa bakin kun ai haƙuri shi nan gina sa yambo ai haƙuri gaskiya bai dace kun sa yambo mun ya da yara kodin bai cikin tarbiyya sa yambo kun a bar shi yace wa kalamu siba wal jamadat lil ins da dabbobi na daji za su rinka magana dabbobi irin masu warauta da abin da bai shi da rai ma zai rika magana wannan cikin sai bukhari aka sai musulun imam ahmad ya karuwa ya tabbata wani bai hude yana kiwo da dabbobin shi sai yana kirkici ne sai wabci guda gibi shi da ƙarfi samu ya warto kayan shi sai wannan kelekeci ya zamana akan takashin shi ya sake gyara zama ya ce yau ka amshe min arziki da Allah ya kawo mini ai na ga ranar za ta zo ranar da za ta zo wani ba muke yi na ga abin da za a yi ba muke yi ran da ba muke yi ya ce to zai ya ta kallon kirci na magana dabba na magana ya ce an mamaki kana mamaki ga warban Allah a cikin dabinai iya kiran ku zuwa ga zaka zaka imani ba zaka zaka kenan ga annabi a gari iya kiran kuna mana kai an mamaki wani ba da zo ba da annabi labari ga ya sun daga abin da na gani to shi sai abin da ta gidan dabba ta bashi ta tabbatar da annabi ma ga manzo ga manzo na a cikin gari cikin da bina ko iya kiran ku ku imani kaga mamaki da dalilin magana wannan akwai wannan bukhari akwai muslim hadisin tabbatar da hadisi annabi yake musu la taqumu sa'a hatta yakhruj yake ta inna amarta min amarta sa'a tana cikin amara min amarta sa'a tana daga cikin alamomin tashin kiyama annabi annabi tabbatar da magana mutum yin wannan ya daga cikin alamomin tashin kiyama kad aushaka rajul an yakhruj fala yarji hatta tuhaddisuna alahu bima fa'al bi ahli yace mutum zai wuta daga gida zai dawo ta ta dusu na alawa a sautu bi mafaɗi halau za budalaka ko takalmin ga zaba ka labar abin da ka gidanka kenan wannan abin da bai da rai ya magana takalmin ga zaba ka labari wannan kamar mutane yan hira abin zamani eh to eh wani abin zamani na'ura ce ga wani alsalma ne ga wani abin din da ya ciki madat wanda bai magana ko bai da rai ɗan wannan na'urar zamani allahu alam shi ne an tabbatar da cewa waɗannan abin za su yi magana takalmi zai magana haka bula ya kamata ya magana a shan zamani wannan kuma abu ne da annaba a rayuwar shi ya wakana na magana dabba ta yi magana ta shaida gare shi kuma shi wannan ke mamaki ta cikin an mamaki ba ni ba wa hasara ma al-furat an jabalin min zahab kuma ruwan furat ruwan sananne a yanzu yanan ƙashin laraba wanda iya cikin iraq bangaren shi zai kware kurin zai shanye sai a ga zinariya a ƙasan ruwan wannan ƙashin tashin kiyama haka za a yi wannan don gaza ga littafai na malamai zamani suna kawo a wani suna abin tabiri nan zahabu ana ne petrol ne za a samu irin na san petrol a iraki zaka zaka za petrol daban zahabu daban ko annabi cikin ruwa annabi ya magana za a yaki wajen wannan dokan wannan zinariya za a ta kashe kashe akan dokan kuma wannan wuri shi ta inda fi ashi petrol ai duka ba laraba ko shi ba ya cika laraba ba in petrol kin ne masu ka petrol ne da ana kiran shi zahabul aswad ko sami suna a zamanin zahabul aswad ya ce wannan ne ya- ba ya ba ya furata ba duk ga yadda ga gashi ga fitarar nan haka kashin afirka duniya ga sanan dai ta kawai gaban maka inda take gurin cayi wata zinariya za ta bayyana a cikin ƙarshen zamani a a wannan na ma'afirat wa sadaqa ru'yal mu'min yace da gaskiyar mahalikin mummuni yace daga cikin garuwa ta ingana ya yi magana cewa kashin tashin kiyama mummuni in ya muri ikuru haka zai wakana saboda a lokacin manoma suna da sana karanci in dai mummuni ya yi magana in dai mummuni na kwarai ya yi mu ikan mulki to abin za a gwada mai abin da yake na hakika ne yanzu a gaskantar da mahulkin mummuni zai zama gaskiya yanzu abin abin ya wakana ya ce daga cikin daidunan alamomi ne na kusantawar tashin kiyama ya ce wa ma ya ƙaufi madatar sura salama haisu tamfil khabat fala ya baka fiya illal a taƙiya salihun ya ce wa ma ya ƙaufi madatar sura salama abinda zai wakana cikin madina birnin alamakai madina ta ɗansalma abinda zai wakana a madina haisu tamfil khabat inda madina za ta kore duk wata kazamta fala ya baka fiha illa taqiyar salihun ba abin zai saura a garin madina sai mutane masu tsoron Allah bayan Allah na kware shi an ce lokacin nan karshen abin fitina ne madina za ta yi wata girgiza za ta girgiza za ta kama zama girgiza kasa mutane munafukai tsorata za su zai su mutar kansu kan za su ta zaman gudu suke daga halaka ashe kuma madina ce ta ta kore su kutai an yi mankwana su fi tsakara komowa dole munafiki zai wuta zai bar madina zai bar garin madina sai masu tsoron Allah kodin bayan Allah da kware wa audatu jizidin arab murujan ma'ana haram yanda kasashen laraba aljazidar arab jazidar arab irin yankin saudiya nan su dubai nan bangaren yaman zuwa iyakar jordan shi ne jazirar arab to wannan jazirar arab za ta koma murujan wa naharan za ta koma tsanwa shar da koramu kenan ruwa idanun ruwa za su huto ko ina tsanwa shar za ta koma tsanwa shar gaba daya ta wannan wata hikima ta allah ce ke zai hudo da wani ruwa wanda za a samu tsanwa a wannan yanki wanda yake babba mai girman sahara kinan ko da tsanwa shar zai bayyana yace wa khuruj rajulun min qahtan yadinu lahu nas da wani mutum zai huto daga qahtan wannan mutane mutane za su mai biyayya wannan akwai ruwaya cikin bukhari haka muslim wanda take tabbatar da cewa wani mutum zai hutu zai jagoranci mutane za a bi shi da sandan shi ta jagoranci da su kunna su bi a sahu zai rinka kora mutane da sanda wannan ne yake cewa akwai wanda annabi ya ambata babu suna kunan amma wani ne daga wannan gari ko na kabila zai huto tana an ce amma akwai ruwa ta kawo rajinun sabtin ne na kwarai ba jagoranci bane bane zalimci jagora ne wani bawan Allah na kwarai a wannan kabila ko wannan garin zai huto ya mutane jagoranci wani ta ce ruwa da nake cewa bukhari muslim sun kare imam ahmad waccan ta magana magana ta kura ta kilkici za mu ce mam ahmad ke na taro da kuma ruwa ta inganta da alakul hal ya ce wa kasaratu rum wa qitalum lil muslimin da yanda turawa za mu ce rum ke mutanen turawa za su yawa kuma da ya sarka yakan musulmi duniya ce alamun tashin kiyama kuma na wasu abubuwa da yawa a yesu wasu kuma za a yi wa qitalul muslimin lil yahud hatta yaqul al hajar wa shajar ya muslim hada yahudi fata'al faqtulu yace za kai yanda musulmi za su yaƙi yahudawa har a kai yanda dutse zai yi magana ko ice zai yi magana misali ka biyo wani behudi ya yi laɓe bayan wani dutse ko laɓe bayan wani ice icen ko dutsen zai yi magana ce zo musulmi zo ga behudi a bayana kashe shi Allah zai ba dutse hurci ya ce zo ga behudi a bayana kashe shi wanda iya cikin alamu na ƙarshe na tashin kiyama wa fatahu roma kama fatihat qustantiniya da yanda za a bude rom rom ta italy babban birnin kirista musulmi za su bude shi annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya ta amr ibn as cikin sulasa yana bayan tabbatar ingancin ruwayar yake cewa manzala yake cewa bayan ba su labari musulmi za su buɗe wannan birane guda biyu constantiniya roma suka ce ya rasulun layi ai madina ta yi tofta a wannan ya rasulun layi a wannan girwa guda biyu da ka ba mu bishara za a buɗe wacce ce za a fara buɗewa ya ce madina ta hirkal tofta a wannan madina ta hirkal shi ne constantiniya kenan constantiniya za a fara buɗewa da harko ta ce musulmi suka yi ta kai da kawa tun lokacin ma'awuya ya nemi shiga samu wannan fadala ta shiga bude wannan garin bai samu ba sahabbai sun ta kai doki doki irin su muke cewa wannan abu musul ash'ari wannan kai wannan wannan wanda ya ba ya ka cewa manyan sahabbai da wannan abu musa ba wanda yawa annan masabki a madina da ya sabka ha ha abu ibn ansari abu ibn ansari shine abu ibn ansari ne abu ibn jazakallahu khairan shine kenan wanda iya cikin wanda shi ma yaka neman samu wannan fadala wanda karshe dai ya je ya ya a can aka ce mai shahada wajen wajen hudu a can shahada a can malamai cika amma ba bude ba da shi amma da ya je ya yi cikin suka yi ɗauki da hurku cikin turai cikin turai ta wancan ɓangaren ta yamma ba ta gabas ba to kenan sai ta kai ɗauki dai wanda abu an yi ta yi ina ga sai wajen ƙarni na biyar ne ma ta kuma aka samu na kacin mamulu fati wanda mamulu fati ina ga shi ne wanda ya shahara da mamulu fati shi ne allah ba da damar shiga buɗe a zai ce kwasanni a yau da aka ce istanbul a yau istanbul birnin turki na yau shi ne kustantaniya a can da ta ce daula da babban birnin daula ta bizantaniya ta daga nan har turan hatta asalin kiristocin ma da nan jigonsu ne ta koma kuma birnin musulunci kuma daga nan aka yi ta sa musulunci cikin turai mai labarin da ya tarihin yadda musulunci shiga cikin turai ta zama ta wata bas ta musulmi shiga turai wannan turki duk da Allah ya canza dai har duk da dai akwai musulmi a garin duk da musulunci an aminci dai amma har yanzu alhamdulillah akwai musulmi kuma suna da rinjaye a kasar to wannan budewa an ce bude annabi ba labarin bude iri akwai budewa wanda za a bude ta ba tare ba da yaki na ba labari ke a ce kenan Allahu a'lam wannan budewa turara sai ta kama ta ne karshen zamani za a waye gari a lalaci ne irin yadda shi wancan kamar a turka wanda ya rushe daular a ya taba yi turki ita ce karshen shugaba shu karshen khalifa na musulmi abin mummunin karshen khalifa abin mummunin na musulmi a turki yake abu hamid daga turki ne karshen musulmi suka su shugaba har yau da shi ne duk duniya gaba daya shi ne abin mummunin kike magana da sunan musulunci an kun diba har yau in ka diba duk abin tarihin kasashen musulmi a ta saudiya sai aka ce a mata mulkin mallaka wata mulkin mallaka saudiya a daular rum ce shugabanci ne na rum na turki a saudiya har saudiya can take mai kakaru mana can ne tushen ake magana sun zunci tun daga can har saudiya har gaba da nan shine shugaba guda sai sai aka takardu da yawa da ake na kashin palestine rigima da ake ta mallaka gida a palestine za ga takardun turki ne a sama shi ne karshen amina muminin abdulhamid da aka mai juyin mulki suka kashe kuma suka juye komi na musulunci hatta da kiran sallah kana yi duk wani abu da suna musulmi hula wannan aka na riksa shafo don lalaci kamar da katurka ba haka ya canza daular haula wannan kasa jalabiya kai laihi duk ya rushe abin da sha ta wannan gwagwamin gina addini addini komai abu na zuciya da yake wannan aƙida tana ta musulmi har yau ana na ana har yau musulmin suna nan da aƙida kuma su suka yi yau a cikin ƙasar har yau akwai aƙida musulunci har yau duk da jagoranci ne tsarin manusu amma dai har yau musulmin su suke da yawa masu furta musulunci kenan wannan daga cikin alamun tashin kiyama za a bude constantiniya ya ce ila gaira zalika min alamati sa'atu sughra as-sabitatu fil ahadith sahiha ce da wannan abubuwan da ya kawo ne da dama ne ce da wasu ababe ma dai da aka ambata na daga alamomin tashin kiyama kanana wanda suka tabbata a cikin hadisai ingantattu wannan kanana kenan yanzu sai ce alamatu sa'atul kubra yanzu kuma zai kawo maka alamomi na tashin kiyama manya-manya وهي الأمور العظام والعشرات الجسام التي تظهر قرب, قرب قيام الساعة فإذا ظهرت دلت عليها على مؤمن داشن قيامة من يمنى يتسوني الأمر ما سجر ما من يمنى على مؤمن ما سجر ما التي تظهر قرب قيام الساعة ما سبينا قب داشن قيامة كنا قصة tashin kiyama ke lokaci na ƙarshe fa'iza zaharar dallata alaiya wa'in manya-manya in suka bayyana kina abin ya zo gab ya ce wata kunu sa'atu ala ithriha wani abin suna zawa to tashin kiyama tana bayan ta gab tana kusa da ita ya ce wa ahalus sunnatu wal jama'a yu'minuna biha kama ja'at anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'annan alisunar jama'a idan alisunar jama'a suna masu imani yarda da wa'annan alamomi na tashin kiyama kamar yadda suka zo da kanan salasalama ta sai karanta da kai duk alamomin ka a gaya ma ka yi aiki da a tunanin ya za a yi ka za a yi karkin kai da kayan kara wani alamomi ka hausa daga alisunar jama'a magana kenan alisunar jama'a iya cikin wannan iya cikin aƙidunsu sun yarda da haka ba wani shakka duk alamomin da annabi ba labari sun yarda haka ne zai zo kirin yarda da su iya hudda ka daga layin ahalu sunna wal jama'a yace sun yarda da su kamar yanda suka zo daga annabi don annabi ba labar suna duk annabi ya ce kaza ne kaza ne ba na ba na ɗaya na ayi ko na alama kaza a karar annabi ya ambaci wannan ababan kuma yace suna daga cikin alamomin tashin kiyama yace zuhurul mahadi bayanan mahadi yace waye mahadi وهو محمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شين مسونا محمد بن عبد الله mahadi min na ahalibait mahadi iya daga cikin iyalan yan gida na ahalibait ne ba mahadi ba wani dan duniya madanfari da ya wuce kwanna dan damfara wanda wani ya ban labarin shi ya san shi ce suna yara marago ne rago ne bai san wada shi ji ba hanyar cuta da fara ya da wani abu wala ka ce wani an nan tsina wala kuma abun shi wani wanda sai shi ta ta tsinara ta kowa sai shi kurin ce hanya ce ta za a iya cuci mutane kurin ba wani malamin kiwon addini ba kurin shi ka san ce aka ce mugu danko ne mugu danko din da wani ya dauko ne da danko ne ma'ana dinin da ta ya kira samu da ta tuzbi shi amma da yake jahilcin al'umma kuma da aqida da kullum ake kashe a kanta aqida ce ta dariƙa ta kayan kanan aqidar dariƙa shi ce ta yarda da irin wannan kwashe-kwashe ko ya ce annabi ya ga annabi annabi ka domin me yasa aka magana malamai za su suke maza su magana wanda ke kusa da su yake musu biye su kamata su magana to suka yi magana su rushe tushen dariƙa su dai ta ma dariƙa haka ta zo kun tsakar rana shekarar dubu ɗaya musu wani cikin aya ga annabi ya zo maroko haka ce ba ya zo maroko ya ba shi ita ya ba shi haka ka zai ba a nan matsala haka aka kawai rikai ke sa an suka yi magana suka ce karya yake kenan sun rushe da rika su saka gum sun kyale abin dama haka aka wata karya aka abin dama da wannan karya da yake su manyan da ita aka wata duk haka da mawarki da mawarki ya zo ya mashi kaza shi ma kaza ne to shi ma me mamaki hatta kai zo wata mace ma ta yi da'awa sai ya dawo ce sai ya dawo ce annabi iyaka mata ziyara su wuni suna hira kuma ta ce wai ba ta ce ita magana mulki ba ta mulki mi ta ce zai mulki ba ta ce a hili karar yanzu ba magana mulki ta ce a hili karar zai zo mai hira da shi kuma har ya bar sako sako daga Allah kada mu ka saka ke musulunci yanwa inda ana musulunci na kika a musulunci da magana ya zama magana to abin daman ya taso daga jikon ɗarikar su tun abubuwan daman su ne sa ƙarana ne su ma wancan shugaban ɗarikar haka suka kafa ɗarikar annabi ya zo ya ba wani kaɗa wani ya ga annabi aure kaza ya taso daga can madina ya zo garin su ya ba shi in ma ana wani ana wurin annabi iya nan abubakar ba ka ce abubakar yana ba fitar suka mamaki wata wani magana a wannan magana ce ta uwayen gidanta Allah ba ba ba na samu ba na samu ta ba suke wadin haka su uwayen gidan suka haka suka kawo abun a rubuce da littafai kuma suna faɗi haka ce an kana wurin an kana wurin ba a wannan wurin aje kyalle mai lokacin mutum shitta ba zuwa mutum shida a ta mutum biyar ko mai ɗaukar da annabi a mutum shida ne da annabi abubakar umar suman ali da shi shehun na ko a mata janin ko haka ce ba kyalle mata dama a yi kyalle mai ɗaukar mutum shida wanda su ne wa haka ta lokacin ake wannan wurin annabi iya na zamani salasalama ka duna wasu kashan haka aka an jima ana wani mamari masu ta magana ƙarya ce ba gaskiya ba ne ba to yanzu wannan ire-iren shi ita ma ta yi da'awa me ba za ka mamakinta duk ƙarya ce ƙarya ce duk ƙarya ce ba wani gaskiya wallahi ba wani wuri da zama wani wuri da annabi wani zo zama a wajen wurinka kaiwa haba zuwan ga wani jahiltar addini ta kaka nan jahiltar addini ba ka ji ba addini zama ta saka yarda kurin ake jan su kurin kullum abu sabo da ga maka kuma da magana da kullum suka kira al-sunna addini ya kare babu wani abu sabo suke kira a yanzu ma to wannan iya cikin hadarin dariƙa hadarin bid'a yarda to wani abu zai zo daga baya kaga yan wanda yake da aqida ta sunna ya san annabi ya zo sallama ya ka sako ya isar da komi Allah mai shaida qur'ani ya shaida shi ya bayani sabai sun shaida komi ya kare babu sabo mai wannan aqida zai yarda da wani ya kai wani sabo daga Allah kaga baiwa drama aqida ce ta lalaci ta wannan ta kawo musu hakanan aqidar su ce su mabiyan nata mu nasu sun an kawo su akan hakanan addini yanzu ma ko sabo kai ma zaka ilimi ka kana ka kuma abi a yarda shine dole mu ji labarin wacce ta hoto wani ya hoto wata ta hoto duk daga nan abun ya hoto wallahi su ga musu musu musu musu ƙarya ce ke ta shi wancan aka cewa daga jin ƙarya ce kenan ya shahe abin da ya kafa mutane a kan shi na shehun shi shi ma ya ce annabi zo ba shi kuma amma wani kirkiri ya ce annabi ba shi kuma kasance ba to duk shirme ba duk ba gaskiya wallahi ba gaskiya zuci da addini ne kurin suna kwance a ta masa hidima kurin shi na kurin suna shi sun wani kana kana kwance kurin mutane suna hidima kamar kai na komi ba ruwanka a ta banza kurin shi ne dukkan dawo shi ka kare kun ka kare ka kare wahala sai hakko sai hidima kurin ita tana ana ta sai da mu amince amma wata ta damu wai in ba iya zala ba wanda ke karamar ta wai wanda iya zala sasa iya zala su suke magana irin wannan kare duk amma su ce ta banda iya zala dama an ce wai iya zala kuma ba su yi ba iya zala ka ta iya zala da ka iya zala su suke ta su irin wannan magana su wancan malamin musu magana kina ahli suna shi zai magana kan ƙarya ya ƙaryatar da wannan abu da san ƙarya ce amma sauran ba su magana don suka yi magana za su rushe abinda suka kawo mutane a kan shi ya ce kenan da bayyana mahadi na gaskiya ba na cewa-cewa ba da wancan nan shi a wa'iya nan wai suna jiran shi a cikin ɗaki duk shirme ne duk shirme ne duk shi da addini ne ta karya kuma ya ce wannan mahadi shi ne muhammad bin abdullahi min ahalibatin ya ga cikin ahalibatin gida na cikin ahalibatin na nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya kharuji min qibal mashar zai huto daga gabas ba daga dogon dutse ba ko da so shi na ta daga dogon dutse ko shi ne dogon dutse ki Allah kiyaye eh ce annabta zai huto daga gabas shi ko ya huto daga dutse daga dogon dutse daga maka ka baka bar shi wa yubaya lahu inda al-ka'aba kuma a wajen agab nace a ka'aba za a mishi mubaya ta musulmi anan za a mishi mubaya a ka'aba yamliku sab'a sinin zai mulkin shekara bakwai iya mulki iya jagorancin musulmi a saman ƙasa ya ce yamma la'ul arziki kisatan wa adalan zai cika ƙasa da adalci ba da mamuli a zulman wa jauran bayan ta cika da zalimci duk nau'i ne dai na na gallazawa na cin haƙƙin wani wa yutil mali bi ghairi adad zai rinka ba da dukiya ba lissahi kurin dukiya ta yawa tana amulu ummatu fi ahadihi ni'matan lam tan lam tan'amha qat kasa za ta kajo za ta ni'ima wadda bata taba irin wannan ni'ima ba tunda ake tukhruju al-ardu nabataha wa tumtiru samaa qataraha ƙasa za ta hudu da tsananta albarkarta sama za ta zubo da ruwa wa khurujul masihi dajjal min shatar mashariq min khurasan bayan mahdi ya wuto kuma akwai wuta wa dajjal ka duka ai tare tare ne isa mahdi dajjal duka gaba ɗaya wani ukun za su kwatse duka a lokaci guda isa zai sabko mahdi yana jagorantar musulmi a wani masallaci a gabascin damashik siri ta damas ya ce a wata manara fara zai sabko tsakanin huka hukin mala'iku haka za su sabko da shi zai sabko ya ce wani ruwa na dugo daga kamun kayawanka ta abin da ke dugowa daga jikin gemun shi kamun iya hasken lu'ulu'u haka za a sabakar da shi a wannan masallaci a daidai ana sallar asuba mahadi na sallar asuba da musulmi iya jagorantar jihadi fi sabilillah iya sabakowa kwada masu san shi kamar kai kasance sabu isa ko ya gusa ya ba isa jagorancin wannan sallah ta wannan asuba zai ci a wannan al'umma wani bai mata jagoranci ka shiga gaba ka yi sallah mahadi mahadi zai jagorancin wannan sallah ta asuba isa shi ma mamuni iya shigowa kuma shi dajjal ya gama yawo dajjal ya gama yawo sai kuma jagorantar musulmi akan jagoranci kayan sa za mu da abin da ya kanin sha'adar kenan sai yake cewa وأن كنا وخروج المسيح الدجال من جهة المشرق من خراسان زي هو تو daga bangaren gabas daga ƙasa ta Khurasan nan ga yankin Iran ne a yau wa nuzul masihi Isa ibn Maryam alayhi salam kuma Isa da Maryam shi ma zai sabko inda manatul bayda sharqi Dimashq asham zai sabko a wajen wata manara fara a gabascin Dimashq ta Sham وينزل حاكما بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم عاملا بها شما ما عيسى زي سبكو iya mai hukunci da shari'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai aiki shi ma da shari'a shi ma bi zai to kashi da Allah amma shi ma bin wannan shari'a ke babu wani abu sabo da Isa zai kawo shi ma bi zai yi wa annahu yaqtulu dajjal Isa shi zai kashe dajjal wa ya kuma fil ard bil islam zai hukumta musulunci a saman kasa kurin ba komai islam ba wata jizya kurin ko ka musulunta ko kurin a kashe ka ba wani jizya ba wani sasantawa kuma zai kashe masu kurocin masu cewa su isa gice ne su zai fara zuma su zai yaka wa yakunu zulu ala ta'ifatil mansura allati tuqatilu ala al-haq kuma sabakar isa alayhi salam zai sabko tare wajen waɗannan jama'a wadda annabi ke ba labari jama'a wadda take abin taimakawa musamman taimako na Allah wanda suke yaƙi akan gaskiya manzala ka cewa wannan al'umma har abada ba a rasa wata jama'a diyan da abin lalace wannan al'umma tawa na mace ba a sa wani bangare na wannan al'umma wanda suke kan gaskiya suna nan kan gaskiya duk kare adawarka da su da kaza kika suna nan kan gaskiya ba sa baranta har Allah ya kawo lokacin kiyama yi to kidan wannan ta karshe wannan jama'a da suka saura yan tawaga ta da suke kan gaskiya su ne isa zai sauka tare da su ke zai sauka a wajensu wata kunu mujtami'atan liqtalid dajjal wanda mai jama'a ce mujahida wa za su haɗu wajen yaƙar dajjal fayanzu da waƙata ikamata sala zai sabko daidai lokacin ta da sallah ruwa ta tabbata sallar asubaci wa yusalli khalifa amir tilka ta'ifa kuma shi ta salam zai salla a bayan shugaban wannan jama'a ta'ifatar mansura isa ma zai salla a bayan shugabansu ba shi ba zai ja jagoranci wa khuruji ajuja wa ma'ajuj da hotel ya'juj da ma'juj duk ƙarshen tashin kiyama ne wa khusufatin salata da kasancewar girgizar ƙasa nan alkhasaf anan ba na abin wata ba nan alkhasaf kurin ƙasa ta bude ku hada a rihi wani sa ana girgizar ƙasa ko ba wani wuri ke dariya ba wani wuri hada to za a yi wata manya-manyan girgizar ƙasa turmanditar za ta turmanditar babba girgizar ƙasa manya-manya guda uku ce hasafin bin masharik za a yi wata babba a gabas wa hasafin bin makarib za ta babban girgizar ƙasa a yamma wa hasafin jizit arab wata kuma a yankin larabawa wannan magacewa nan to dai wanda karanta zai karanta da kun ta tauri kenan daya a gabas daya a yamma daya kuma a wannan yankin na larabawa mai suna aljazira aljazira laraba wa kurujin dukhan da hutowar wannan hayaki wanda zai naka cewa za ka ga hayaki a sama duk da wannan hayaki din kan sabo suna ga cewa ya wakana lokacin da yunwa da aka sai makwarin shawa suke ga kamar hayaki a sama wasu ce a zai zo a gaba hayaki sama za ta hayaki zai rin sama Allah wa'ala wa tulu'in shamsu min magaribiha da hudowar rana daga wajen mahada wanda shi kuma kusan karshe kenan daga ta hutu an kare har ya kotu ba kenan wa khurujud dabatul arad da hutowar wannan dabba ta kasa ma wata ki hutowa tana magana tana wa mutane magana tana musu tampon musulmi ga an sa musulmi an sa kafiri an sa kafir a gaban musulka bayan tambaya ba dabba ce za ta kuma tana magana za ta hutu min maudi'aha daga wajen da ya kamata musu za ta hutu da cikin ka'aba ko ruwaya za ta hutu da cikin ka'aba ana cikin tawafi wa takalimu hallin nas za ta wa mutane magana za ta yi magana dabba ce za ta yi magana wannan haka Allah ya kaddara kuma zai wakana tabbas wa zuhurun nar da ta suqun nas ila ardil muhashar da yanda wata wuta za ta bayyana za ta rika raka mutane tana tattara mutane sai an haɗe a wuri guda sai an kwatse a wajen tashin kiyama za ta tattara kowa da kowa a wuri guda wannan su ne alamomi na tashin kiyama manya-manya da ƙanana mu a wajenmu lazim kurmi imani da dukkan waɗannan alamomi a gidan suna jama'a kowanne gaskiya ne kuma zai wakana ba aiki a nan da tunaninka da kaza kaza a kullum zai wakana kamar annabi ba labarin abin zai wakana illa wani annabi ya magana cewa daga ita ainihi ko tuba hudowar rana daga yamma ita wannan ita ce da ce daga daga abin dabba wani an ce tare tare suke da dabba da rana su suna zawwa to duk wani magana ba bukatar ka tuba a trotar an kare mutum da sa lafiyar lamarwa ba bukatar magani ba bukatar tuba kurin kamun na garama kurin an kare kurin yanzu kuma ya sami kurin ya cika takardu kurin cika na takardu an kare an cika takardu kuma zama magana imani ko kai kuma an kare ba bukatar shi shi ne bayyanar rana ta hudu daga inda take da hadawa ta komo sai mashi ajiyar girma ya ce da ga wuta mai kora mutane duka wannan sai juju da majuju duk wani abu ne wanda an zuba ka iya da sayan abin kun da Allah ya san inda suke ya za abin ya bayyana to na kabar mu Allah sani na kun hira da yawa wani sai sun mutu su mutu ba a wagan su na suke kurin da iya cikin alamtan kiyama hutawar yaju da majuj karam suna cikin duk alamun tashin kiyama ina ga wannan ne sai sabon magana wanda yake ce ahli sunna wal jama'a suna imani da dukkan abin da yake kasancewa na al'amuran gaibu bayan mutuwa kai wannan ga mas'ala ce sabuwa wanda ya kamata mu barta a ƙarshen shiri dan nan mas'ala dan yawa sun san nan sani ba suke waje suke jin mu zan zo wajen wata kalma ne ta tauri ba ta faduwa ne ta kiya sai duk kalmar ne ta amma ita kan wani ce abin da kake gaba da duk kalmar an ce tsaya he na kurin bai wata shugo bata shugo ta tsaya ne kurin kurin mai damu da sabon yi na gani wani harfi zo kuma maka wahala karantawa kai kai kurin bai karantuwa sai da wuce kurin idan mai riba shi ya sa abin da abin da yake wurin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته